الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيان درجة da matsayi da falalan سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع وأبو معاوية وعبد الله بن نمير عن الأعمش عن علي بن ثابت عن زر بن حبيش عن علي قال سيدنا علي رضي الله عنه أهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم النبي الأمي يا من الكور يا من وصية أنه لا يحبني إلا مؤمن با wanda zai so ni sai mu'mini wala yubghiduni illa munafiqun babu kuma wanda zai fushi da ni zai kini sai munafiki to innahu la yuhibbuni illa mu'min wace irin soyayya in ka so soyayya da ta dace da shari'a za ka shiga cikin wannan alkawari da aka saboda annabi isa manzon Allah ne wai sun so shi suka keta haddin shari'a suka zama kafirai sun so shi suka keta haddi saboda tsananin soyayyar shi suka suka itikadin abin da bai dace ba ya kara musu matsayi suka zama kafirai shi yasa duk wanda ya so sayyidina aliyu soyayya ta shari'a babu shirka a ciki bai bautata masa ba bai dauke shi Allah bane ba zai shiga cikin wannan alkawari amma duk wanda ya so shi soyayyar da ta sa wata aqida ta shiga kuma to zai zama kamar waɗanda suka so annabi Isa soyayyar da ta saba ma shari'a haka la yuduni haka kuma baya fushi da ni duk wanda ya fushi da ni to abinda ake nufi ba fushi ta tabi'a ta dan adam ba mutum ya bata ma kai dan fushi sayyidina ali shi da na fatima wani abu ya fushi gaskanin sai ya fushi ya fita ba ya fushi da na fatima ba ita ba ta yi fushi da shi ba sayyidina abbas ya yi fushi da sayyidina ali ya faɗa masa maganganu da za a ce kamar zaki ya faɗa masa maganganu wannan ya sa sayyidina abbas ya kafirce a bai kafirce ba an fahimta ka so sayyidina ali yadda manzon Allah ya faɗa amma ka kiyaye haddin shari'a ba sayyidina ali ba duk wani makhluki da zaka so shi ka so shi daidai da yadda shari'a ta tsayar da kai in ka tsallaka wannan soyayya kuma ya koma kuma ya zama kuma masifa Allah ya kiyaye قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة saboda sayyidina Ali ya hadu da matsaloli da yawa wayan suka kishi suna kafirta shi wayan suka so shi suka kai shi matsayin da ya ce a kamo su a yi musu azaba a kona su ya ce ba mu ce muku Allah ba ne layu azibu bin nar illa rabbun nar قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شوبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت إبراهيم ابن سعد بن أبي وقاص يحدث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي منذ الله فرم سيدنا علي ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ba za ka so ka zamo matsayinka a wajena kamar matsayin haruna da musa ba to wannan kwadin baya nuna cewa khilafa ke me ya faru manzo Allah za shi ko yaki ko jihar ko rabu sai aka ce sayyidina aliyu ka sai aka duba gida mata da yara da mai to sai aka kaman sayyidina aliyu kaman yana ganin mara ba ba shi matsayin shi ba kenan ko to shine sai manzo Allah ce a'a ba za ka zama kaman haruna ba da annabi musa za shi ya gana da ubangiji waye barwa bani isra'ila haruna ala taburidu an takuna minni bi manzilati haruna min musa duk da shi haruna ya zama annabi قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو, أبو الحسين قال أخبرني حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن علي بن ثابت عن البراء بن عازب قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجته في حجته يجي من تاول على الله في حجته صلى الله عليه وسلم التي حج فنزل في باب الطريق sai sauka wani hanya wani wuri a hanya fa amar sai ce as-salata jami'a ahadu a tattaru a zo za yi sallah fa akhadha bi yadi ali fa qala sai daga hannu ali sai kama hannu ali sai ce alastu aula bil mu'minina min anfusihim ba ni ne nafi son mu'minai fiye da kansu ba annabiyu aula bil mu'minina min wa azwajuhu ummahatuhum وأولو الأرحام بعضهم أولى في كتاب الله قالوا بلى سكتي حكى الأمر يجي أنت أولى بالمؤمنين من أنفسهم قال ألست أولى بكل مؤمن من نفسه ban fi kowane mumini ban fi son shi da yadda yake son kanshi ba ƙalubala suka ce haka al'amarin yake kala fa haza waliyu man ana maulawa aliyu masoyin wanda ni nake son shi ne Allahumma waliman wala Allah ka so wanda ke son sayyidina Ali Allahumma adiman adam Allah ka ki wanda yake kin sayyidina Ali قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ليلى قال حدثنا الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان أبو ليلى يسمر مع علي أبو ليلى كان جاي هيرة يتالي لسيدنا علي هيرة دشي أتكن دريكينا السمر هيرة دريكينا هو فكان يلبس ثياب الصيف في الشتاء وثياب الشتاء في الصيف شيء سيدنا علي لوكتي الصيني سيرو شيء سكري جمي zafi lokacin zafi suka rigar sanyi lokacin zafi ma'ana yana akasawa kamata yi lokacin sanyi shi ka sa rigar da zai kare ka sanyi lokacin zafi ka sa rigar da zai ke ba zai sa ma zafi ba shi da sanyi to shi ka sayi na aliyu na akasawa fakulna wasu ya bushi ta ifin sanyi ma'ana shi saka rigar lokacin sanyi a cikin lokacin zafi lokacin zafi ya sa lokacin sanyi fakulna lau sa'altahu sai muka ce to me zai hana ka tambaye shi yadda yake tsarin tsari guna haka ya saba ma hankali a wajen su faƙala sai sai na aliyu ce abinda ya sa kuka ga ban damu ba kowane lokaci in na ga dama a tsari ga kaza na ga dama a tsari ga kaza akwai abin da ya faru inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha ilayya manzo Allah ya aika yace a kira ni wa ana armadul aini lokacin kuma ina da amodari amodari ciwon migin ciwon ido yace aina ali ibn abi talib la utiyanna rayata rajulun yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yuhibbu Allah wa rasuluhu aina ali ibn abi talib zaka ce yana gida ba shi da lafiya yana idon shi na ciwo yace a taho da shi da aka taho da shi sai manzo Allah ya masa addu'a sai idon ya koma ya fi duk idon duk wani idon ke fisai yawma khaybar lokacin yake khaybar kenan قلت يا رسول الله إني أرمد العين سنة يا منزو الله إنا تشيو إدو أمودريني إنا تشيو إدو فتفل في عيني سنة منزو الله يتو في إدانو إدونا ya addu'a ya tofi a idona ya ce tun daga nan idon bai kama bai ciwo ba ku har sun makala bayan ya yi addu'a ya tofi a idanu kuma sai ce Allahumma azib anhul harra wal barda Allah ka kare shi da sanyi da zafi shi yasa sai na da yace ban taba jin zafi ba kuma ban taba jin sanyi ba haka nake lafiya lafiya qala fa ma wajadtu harran wala bardan ba'da yawma idhin kuna jin sanyi hunturu shi ba ruwan shi kuna jin zafi ba abin da ya mishi zafi saboda manzon Allah ya roka masa Allah kuma Allah yake yake wa qala sai ce la'ab'athanna rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu zan aika zan aiko mutumin da yake son Allah da manzansa wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu kuma Allah da manzansa suna son shi laisa bi farrarin baya gudu an an hadu wajen yaki wa tasharrafa lahu nas ai zan zan aiko mutumin da yana son Allah da manzonsa kuma Allah da manzonsa nasu kuma jarimi ne baya gudu wajen yaki manzo Allah bai bai ce ga sunan shi ba ko to wanda ke zaune wajen ya za a yi wannan ya daga kai wannan ya daga kafafa wannan a'ana wannan ya daga kai ko a ce masa gudu kowa na son a kira shi a bashi wannan daraja فبعث إلى علي يجي أجي أكراه علي فأعطاها إياه يجي غاتوتا جيكا mahallu shahid duk tunda wannan hadisin baki daya mata ne shi mahallu shahid ne da bayanin falalar sayyidina ali ma ya tabi ila nikash ko yana bukatar nikash eh هذا حديث حسن قال حدثنا محمد بن موسى الواسطي قال حدثنا المعلى بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن ابي ذئب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي منظم الله صلى الله عليه وسلم اتي الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه سيدنا الحسن والحسين رضي الله عنهما سوني شوغبان متاسا اتشين الجنه وابوهما خير منهما وابوهما من ابوهما خير منهما magana ta kare alhassan wani kusa sayyida shi babi aljanna wa abubuwa khairun minhuma wa aka fi yabo anan sayyidina ali to ya kai wanda ya fi aka fiye bari shi wa abu ma khairu min huma ko ina mana abu ma khairu min huma ya fi su ko to su kuma gashi ce su ne su ne shagaban su ne shagabannin matasa a cikin aljanna tare da cewa aljanna ba yaro ba matashi ba tsoho duk lokaci iri ɗaya ne قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وسويد بن سعيد وإسماعيل بن موسى قالوا حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن أبشي بن جنادة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتي ناجي منظم الله صلى الله عليه وسلم إلى فدر شوى علي مني وأنا منه علي مني وأنا منه أخوي درجة كما سمعنا حكا la yu'addi anni illa aliyu babu wanda zai isar da sako ya sauke nauyin sai aliyu ina mana wannan magana a lokacin da sayyid manzo Allah ya nada sayyidina Abubakar ya zama amirul hajj za a je aikin hajj ba shine amirul hajj ba to lokacin kuma an ce aje bara'a ke na suratul bara'at min al-ladina aka ce a je a warware alkawarin da aka yi da mushirkai kafirar maka da a yi alkawarin su shi suka samu alkawarin to al'adar larabawa kuma irin wannan matsala mai girma sai na jikinka shi zai zo ya faɗa su yadda su karba shi ne aka nuna cewa sai na baka kai na amirul hajji ba rainawa da kai aka yi ba irin wannan laraba sun saba sai kamar naji kamar sai na aliyu na jikinka jininka in yazo shine za su yarda da wannan sai ce aliyu minni wa ana min wa la yu'addi anni illa aliyun alaihi salatu wassalam radiyallahu anhu ya ya
amma akwai wata hikima dai da aka ce sai da shababu tun da ake shugabannin matasa kuma ko duk ɗaya ne gida a gani ba su eh ba su
ya za mu fahimci abin me za ana ana ana nuna darajar su eh shugaban uwa kaza shugaban kaza shugaban kaza ma'ana suna da daraja a cikin in aljanna baka shiga sai da kana da daraja to cikin aljanna cikin aljanna kuma akwai wata daraja suna da siyada in ba ka ba kafin su rasu aisha da su girman suka sufa ba haka bane ba eh ana nuna wannan ana fada ne yin bayani saboda a bayyana darajar su ka to da aka ce aliyu minni wa ana minhu ba manzo Allah ce salmanu minna ahlal bait ba bai fada ba sallallahu alaihi wasallam in ana so a bayyana darajar ka sai a bayyana yadda mutane za su gana da daraja salmanu minna ahadul bait salman ba quraishi ne hashimin dangi ne eh ba ne salman al-faris sayyidina salman al-faris قال حدثنا محمد بن اسماعيل الرازي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال انبانا العلاء بن صالح عن المنهادي عن عباد بن عبد الله قال قال علي انا عبد الله واخو رسول الله وانا حديث ضعيف من سنني واخو رسوله وانا الصديق الاكبر لا يقولها بعدي الا كذاب صليت قبل الناس لسبع سنين قالوا باطل وانا حديث ضعيف من سنني باطلين sai na aliyu ya fi karfin a bayyana darajar shi da hadisi da ifi saboda yana da hadisai sahihai masu ɗimbin yawa da suke nuna darajarsa shi sa a yabe shi da hadisi da ifi ya zamo kamar alamtara anna saifa yankusu qadruhu idza qila inna saifa amza min al'asa wannan takobi kan sakali na da kaifi ya ma fi sanda kaifi to ya fi kwagiri ko kalliri ko me za ce قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا موسى بن مسلم عن ابن ثابت وهو عبد الرحمن عن سعد بن أبي وقاص قال يتي الله يلا جربا بايسا وربي يعافي من يشاء ويبتلي وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبر fitina ta faru tsakanin sayyidina aliyu da sayyidina muawiya da jama'an wannan da jama'an wannan babu ko shakka to sai aka zo aka hadu qadima muawiya fi badi hajjatihi fa dakhala alayhi sa'ad muawiya ya zo aikin haji sai sayyidina sa'ad ya shiga wajen sa fa zakaru aliya sai suka tattauna game suna magana game da ali fa nara minhu shi muawiya ya faɗi abinda bai dace ba gaba sayyidina ali fa gaziba sa'ad shi sa'ad ya fili wa qala yace taqulu hadha fi li rajulin sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu man kuntu maulahu fa ali maulahu kana fadar magana ba ta dace ba ga mutumin da ni naji manzo Allah ce man kuntu maulahu fa ali maulahu wannan ya dace ka fada mishi wannan magana kai muawiya وسمعت يقول أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي ونجي منذ الله شيء أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه, أنه لا نبي بعدي نجي منذ الله فلا قبل الشيء سيدنا علي وسمعت يقول لأعطين الراية اليوم رجلا يحب الله ورسوله duk waɗannan naji manzo Allah fa daga sannan ka zo kana fadar abin da bai dace ba game da shi ya dace kan ya kamata wannan kaga ya bayyana daraja fadlan sayyidina ali fitina ce ta faru in ka karanta za ka fitina ce ta faru sosai sosai fadlu zubair radiyallahu anhu sayyidina zubair ibn al-awwal قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن محمد عن محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريزة يا رند أكي ياكم بني قريزة منذ الله يقول من يأتينا بخبر القوم مسألة تاي وحلا وزي جي يسقاومون العبارس مسمي سكيتي مسيد زامي وقال زبير أنا يا منذ الله نيني نؤرم وانا لوكتي كما سيواني نواني كما يند ابن ود يزو وعيد يجي عن ابن ود ود سيسيدنا لي يجي نيني wa aka ce fa a ibn wuddin ne zai ko ibn wuddin kowa ne ne a gaban manzo Allah zai zai tuna tuwa akushi sai na ali nan ya nuna jarumta ya aka ga ba mun karanta cikin bukhari ba ya aka gama yaki sai na yana fitowa sai na ali ya gama da shi da danga sarkin yaki to wannan zubair ibn wa zai je in aka ce mas'ala ta kai inda ta kai kowa fa na tsoro ne in ka fita ka je da wahala ka dawo fa to ya za ka silale ka je ka shiga ka samu muna labarin kowa zai iya shi sai na zubair ce ni zan yi fa qala man ya'tina bi khabar al qawm shi manzo Allah mai mai tarabbi qala zubair ana salatan su uku manzo Allah na fara zubair na cewa ni ne فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيما زو الله صلى الله عليه وسلم يجي لكل نبي حواري دون النبي ينا ده متيمكي وان حواري الزبير يا ايشي يا ايشي قال حديث صحيح قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير قال لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيه يوم أحد yace manzo Allah ya hada min mahaifansa guda biyu ranar yakin Uhud manzo Allah aka ce bai taba yi ma wani haka ba yace irmi fidaka abi wa ummi ya harbi kai musu hari na fanshe ka da kaza da bai ishe shi daraja ba قال حدثنا هشام بن عمار وهدية بن عبد الوهاب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه قال قالت لي عائشة نانا عائشة الله كرمت لا تشمي يا عروة يا كي عروة كان أبواك من الذين استجابوا لله وللرسول ما هي فانك قدا بيو سنة تكين وأن سكا أمسى الدعاء كيران الله لمن زلسة من بعد ما أصابهم القرب bayan an ji miki an ji rauni suka yadda abubakarin wa zubair sai na bakar da sai na zubair an fahimta sai na zubair menene din shi ne mahaifinsa sai na bakar fa kakansa saboda zubairu dan wane ne eh asma zatin litaqai ne asma yar wace ce yar wace sai na hadithun sahih ko dama zubairu yana cikin wa'anda aka yi musu albishir da aljanna ko فضل طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه طلحة ابن عبيد الله شما ينا cikin waɗanda aka yi mishi albishir da mai قال حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله الأودي قال حدثنا وكيع قال حدثنا الصلت الأزدي قال حدثنا أبو نضرة عن جابر أن طلحة مر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال talha ya zo shigewa manzo Allah na zaune shi manzo Allah ce shahidun yamshi ala wajhil ard shahidun yamshi ala wajhil ard manzo Allah ya masa shaida cewa menene shahid hadithun sahih قال حدثنا احمد بن الازهر قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا زهير بن معاويه قال حدثني إسحاق بن يحيى بن طلحة عن موسى بن طلحة عن معاوية بن أبي سفيان قال إتي نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى طلحة منذ الله يكل طلحة فقال سيتي هذا ممن قضى نحبه wannan yana cikin waɗanda suka cika alkawarin da suka yi na cewa za su tsaya tsayin daka sai sun yaki sai sun ga inda gababin da jure ya ce ya cika alkawarinsa bai gudu ba ke ya samu mai kenan shaida fa minhum man qada nabahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila to manzo Allah ce yana ci huwa min man qada nahbahu yabo ne ko zargi ne ai waffa bi nazari قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس قال رأيت يد طلحة شلاء جيناك هنن طلحة تاشي هنن يا شي وقابها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أهد رانا ياكي أهد gashi yana da shanyen hannu amma sai da ya tuke je na kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana so suke su kare manzon Allah da ko duk abin da yayi ba kai da baka da lafiya ba kai kamata kare ba amma je kare manzon Allah da wannan hannu kuma فضل سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه سعد سعيد بن عوف طلحة وأبو هريرة وزبير سادة القرى فضل سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد غير سعد بن مالك yace ban ga manzo Allah ban taba ganin manzo Allah ya da wani wani mahaifansa guda biyu ba sai Sa'd bin Malik fa innahu qala lahu yawm Uhud irmi Sa'd fidaka abi wa ummi irmi Sa'd fidaka abi wa ummi yabo ne ko zargi ne yabo ne ko قال حدثنا محمد حديث صحيح قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد وحدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حاتم بن إسماعيل وإسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول يتي ناجي سعد بن أبي وقاص أنا لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أهد أبويه فقال ارمي سعد فداك أبي وأمي irmi sa'ad fidaka abi wa ummi ba haka bane ba kamar na zubair to irmi sa'ad fidaka abi wa ummi ma'ana me kenan fidaka abi wa ummi na fanshe ka da me iyayen na manzo Allah ba ya girmama iyayensa kenan ya girma su ko ba ya girma su ba a manzo Allah yana girma mahaifinsa za ce ko iyayensa me yasa iyaye da mahaifa duk ba ma'anarsu ɗaya ba duk ma'anarsu ɗaya amma ɗaya akwai ladabi ɗaya kuma akwai mai shi yasa duk wanda ya koma wa ya koyi tambaga ina iyayen manzo Allah suke sai ka ce kai ina iyayen ka suke suna lahira sai ka ce suna lahira sai a fara masa mai ai ba ai ba akwai mai zafi menene mai zafi sai a ai ba yanzu an ce a daina fada wajen wa'azi wajen karantarwa komai a tafi da shi da ruwan sanyi sai a ce kafin ka san wannan hukuncin ka koyi ladabi to ana bukatar ka san ladabi ba ka da ladabi yasa duk abinda za a fada ma ma Allah ba zai sa albarka a ciki ka yadda da haka eh ko ba zai yadda ba eh ce farko kai kai ma manzon Allah ladabi to eh قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن ادريس وخالي يعلى ووكيع عن اسماعيل عن قيس قال سمعت سعد بن ابي وقاص يقول inni la'awwal al'arabi rama bi sahamin fi sabilillah ce ni ne farkon balarabin da ya harbi da kibiya a cikin yakin tada addinin Allah قال حدثنا مسروق بن المرزبان المرزبان قال حدثنا يحيى بن ابي زائده عن هاشم بن هاشم قال سمعت سعيد بن المسيب يقول قال سعد بن ابي وقاص ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت فيه randa na musulunta ba wanda ya musulunta kuma haka na zauna ne kadai ne na musulunta wala kad maqad sab'ata ayyamin wa inni la sulusul islam sai da na zauna kwana bakwai tun aka samu wanda ya zo musulunta fadailul asharati radiyallahu anhu bayanin falalan waɗannan mutane goma da manzon Allah ya tabbatar da yan aljanna ne قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا صدقته ابن المثنى أبو المثنى النخعي عن جده رياه بن الحارث سمع سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشر عشرة فقال يتي منظر الله شيني تكون نقوم وأن سكي أن الجنة سيتي abubak wannan hadisi sahihi ne ko mun karanta shi abu dawo da kuma manta ne manzo Allah ce abubakirin fil janna duk duniya su faɗi akasin wannan maganar su za ta yi kamar maganar manzo Allah abubakirin fil janna wa umaru fil janna wa usmanu fil janna وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد في الجنة وعبد الرحمن في الجنة فقيل له من التاسع قال أنا صلى الله عليه وسلم manzo Allah ce fil janna su kuma suka ce fil nari sun makara ko a wai sun makara ya kai suka makara bayan manzo Allah ya gaya duk waɗannan albasharun bil janna duk kafirai ne a wajensu cikinsu mutum hudu kadai suka togace su ne musulmai سيدنا سلمان الفارسي سيدنا عمار بن ياسر سيدنا مقدار بن الأسود سيدنا عمار بن ياسر أبو ذر الغفاري وأن وراهد سوى دس صحابي سيرد سي وأن وراهد كتشر su kaɗai ne suka saura musulmi bayan manzan Allah su قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شوبة عن حسين عن هلال بن يصاف عن عبد الله بن ظالم عن سيد بن زيد قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته يقول يتي ناجي منظر الله صلى الله عليه وسلم أفضل شيوا أثبت هراء sun hau kan dusin gara hira ne sai dutse ya yi murutsi sai mazala ce osfot ka tabbata a dutse فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد أي النبي كي النبي كي سيكنك da kuma siddiq da kuma shahid turan me zaka ina zaka yi da su wa'adahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa Talha wa Zubair wa Sa'd wa Ibn Auf wa Sa'id ibn Zaid waɗannan suke tsaye kan dutsen a wannan lokacin da manzana ce ko annabi ne da shahidin siddiqi da shahidi mahallu shahid wabe hal yahtaju ila niqash fadlu abi ubaida ibn al-jarrah radiyallahu anhu aminu hadhihi al-umma abu ubaida قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان وحول السند قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شوبة جميعا عن أبي إسحاق عن سيرة بن زفراء عن حذيفة قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوزو الله صلى الله عليه وسلم يا فدا لأهل النجران سأبعث معكم رجلا أمينا زن أيقومكم متن أميني حق أميني tabbataccen amini manzo Allah ya shaida ce amini ne kuma tabbatacce gaskiya kuma tabbataccen amini qala tunda manzo Allah ya faɗa haka kowa zai daga wuya ta tatawul a'na wannan zai daga ko manzo Allah zai ce haka ba haka bane ba wannan ya dace fatasharrafa lahu qala fatasharrafa lahu an-nas ya mutane kowa yana fatan ya samu wannan daraja fa ba ka abu ubaida ibn al-jarrah ya ce abu ubaida ka zo ka tafi قال حدثنا حديث صحيح قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سنة بن زفراء عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي أبيرة بن الجراح هذا أمين هذه الأمة wannan shine aminin wannan al'umma bilisan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam فضل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بيان فضل سيدنا عبد الله عبد الله بن مسعود الله يكرم سيدنا يجي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم shi sai na aliyu ce laukuntu mustakhlifan ahadan an ghair mashwara mashura da stakhlaftu ibn ummi abd wannan hadisin da'ifi ne wai sai na ce da zan nada wani ba tare da shawara ba sai na nada sai na abdullahi da masu wannan hadisin da'ifi ne abdullahi da masu ya shige a yabe shi da hadisi da'ifi shi hadisi sahihi قال حدثنا الحسن بن علي الخلاف قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود أن أبا بكر وعمر بشراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيدنا أبو بكر وعمر سكيما عبد الله بن مسعود البشر سكتشي منذ الله صلى الله عليه وسلم يتشي من من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل wanda ke son yayi karatu salon karatu mai daɗi mai shi kamar yadda aka saukar yanzu yanzu falyakra'ahu ala qira'ati ibn ummi abd yayi karatu salon karatu abdullahi da masu wannan manzo Allah ya yabe shi kenan ko ya zarge shi hadithun sahih qala hadathana ali ibn muhammad qala hadathana abdullah ibn idris عن الحسن بن عبيد الله عن ابراهيم بن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ce manzon Allah ya faɗa mai ce Abdullahi da Mas'ud ya ce manzon Allah ce mai iznuka alayya an tarfa alhijaba wa an tasma'a sawadi hatta anha wai me kenan saboda yawan shiga da yake yana manzon Allah hidima yace kai in dai ka ina ciki ka daga hijabi ka shigo sai na ce ma kar ka shigo in dai ka ji motsi na a ciki ina ciki da ka zo daga hijabi labule ka shigo sai in na ce ma a aka kashe me ke nan me ya yabo a cikin nan iznuka alayya iznuka alayya an tarfa alhijaba wa an tasma aswadi hatta alhaq yabo ke nan kuzar ya amince da shi ba sai ka yi kakon ana salama a in dai ka san ina ciki da ka zo daga labule ka shigo sai dai na ce ma a a ka shigo ma'ana an ba shi izini mutlaka ke eh an ba shi ina digirin girmamawa ke an ina iznuka alayya eh an tarfa alhijab ba shi da ba shi da gate ba shi a maki فضل العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه سيدنا عباس سيدنا ابن ماجه da yazo cikin fallan sayyidina Abbas hadisai biyu ya kawo kuma duk da'ifai ne sayyidina Abbas yana da hadisai sahihan ibn majah ne bai kawo su mun karanta su قال حدثنا محمد بن طريف قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا الأعمش عن أبي عن أبي سمرة النخعي عن محمد بن كعب القرذي عن العباس بن عبد المطلب قال كنا نلقى نفر من قريش شي da karshe ce mun kasance muna haduwa da mutane dai zuwa tara cikin Qurayshawa وهم يتحدثون فيقطعون حديثهم suna magana sai su yanke magana fa zakarna zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai muka fada ma manzo Allah kuma Quraisha suka hadu da mu suna tattauna da sun ji mashe su shiru fa kana ma balu aqwamin yatahaddathuna sai manzo Allah ce me yasa wa'ansu mutane ne suna hirar su suna tattaunawa fa idza ra'u rajulan min ahli baiti qata'u hadithahu in suka ga wani ɗaya cikin ahli baiti shi su yanke maganar su wallahi la yadkhulu qalba rajul al-iman hatta yuhibbahum lillahi wa liqarabatihim minni wallahi mutum ba zai samu imani ba shi ya so su dan Allah kuma da kusanci da suke da shi da hadha hadithun da'if sayyidina abbas ya fi karfin ayabe shi da hadisi da'ifi akwai hadisai sahihai mun karanta su qala hadathana abdul wahhab ibn ad-dhahhak qala hadathana isma'il bin ayyash an safwan bin amr an abd الرحمن bin jubair bin nufair an kathir bin murra al-hadrami an abdullah bin umar ibn umar aw ibn amr qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah takhadhani khalilan kama takhadha Ibrahim khalila wai manzo Allah ya ce Allah ya rike ni badalai kamar yadda ki sai sayyidina Ibrahim fa manzili wa manzili Ibrahim fil jannati yawm al qiyamati tijahain gidana da gidan sayyidina Ibrahim muna kallon juna wal Abbas bainana mu'minun baina khalilain Abbas bana tsakanin mu'mini tsakanin khalilain hadha hadithul mawdu' sayyidina abbas ya fi karfin ayabe shi da hadisi maudu'i akwai hadisai sahihai lafiyayyu wanda suka fada nuna darajar su ba da yafi wannan فرض الحسن والحسين ابني علي بن ابي طالب رضي الله عنه بيان فضل سيدنا الحسن ده حسيني ان سيدنا علي رضي الله عنهم اجمعين قال حدثنا احمد بن عبد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن منذ الله يفنى سيدنا الحسن اللهم إني أحبه فأحبه يا الله إنا صنع الحسيني الله كسوش وأحب من يحبه الله كسو ولك صنش kala wa dammahu ila sadrihi manzo Allah ya dauke shi rungume shi akan kirje shi mai albarka sayyidina al-hasan kenan ko mahallu shahid Allahumma inni uhibbu fa ahibbu wa ahibba man yuhibbu sannan ya dauke shi rungume shi akan kirje sa mai albarka sayyidina al-hasan ya samu ne daraja da daukaka ko قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن داود بن أبي عوف أبي الجحاف وكان مرضيا عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منظر الله صلى الله عليه وسلم من أحب الحسن والحسين فقد أحبني wanda duk ya so alhassan da husaini tabbas ya so ne wa man abghadahuma faqad abghadani duk wanda yake su yake أي محل شاهد واضح لا يحتاج إلى النقاش قال حدثنا يعقوب بن حميد ابن كاسب قال حدثنا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن أبي راشد أن يعلى بن مرة حدثهم أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام دعوا إليه سوف تدرى مزا الله زوا تن أبنشي لا تكرا سوس تن أبنشي فإذا حسين يلعب في السكة سوف تدرى سنة تفيا سيغا سينا حسين يلا وسا يارو كرمينا وسا ألوكو أحيا قال فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم نندر شيء مزا الله يسوري يتقب متاني وبسط يديه فجعل الغلام يفر ها هنا وها هنا wanzu Allah na ganin shi ya ci gaba ya bude hannunsa haka yaro sai bi nan wanzu Allah ya haka sai yaro sai haka wanzu Allah ya yi wa yudahiquhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam hatta akhadahu wanzu Allah yana mishi dariya yaro zai shiga nan sai manzo Allah ya tare shi da hannayensa masu albarka yaro zai yana dariya فجعل إهدى يديه تحت ذقنه والأخرى من فأس رأسه لما زو الله يكامش sai mashi yadda za ka kama yaro ka bashi magani hannunka ɗaya na nan hannunka ɗaya na nan ba ka bane ba ba ka ke ma yaro ba faqabbalahu sai manzo Allah ya sumbance shi wa qala husayn minni wa ana min husayn husayn minni wa ana min husayn أحب الله من أحب حسينا حسين سبت من الأسبات الله يسو دوان يسو حسيني حسين جيكا نيتك جيكوكي قال حدثنا الحسن قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان مثله قال حدثنا الحسن بن علي الخلال وعلي بن المنذر ابن المنذر قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا أصفاد بن نصر عن السدي عن سبيه مولى أم سلمة عن زيد بن عرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمة والحسن والحسين أنا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم وهذا حديث ضعيف فضل عمار بن ياسر بيان فلنا سيدنا عمار بن ياسر قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن هاني بن هاني عن علي بن ابي طالب قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي يجي الناس لو جمع الله صلى الله عليه وسلم فاستعذر عمار بن ياسر في سيدنا عمار بن ياسر إن يمي إذني فقال النبي صلى الله عليه وسلم sai mu zala ce izanu lahu ku ba shi izini ku ce ya shigo marhaban bi tayyibil mutayyib marhaban bi tayyibil mutayyib lale maraba da tsarki abin tsarkakawa tsarkaki abin tsarkakawa kyau abin mai kyau abin kyau abin kawatawa hadha hadithun sahih mahallu shahid wadi idza kana rasuluhu huwa afdiyabul من كل واحد ثم قال لواحد هذا الطيب المطيب دمي كده يبوك قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عثام بن علي عن العامش عن ابي اسحاق عن هاني بن هاني قال دخل عمار على علي سيدنا عمار يشكي وجه سيدنا علي فقال مرحبا بالطيب المطيب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجي ملالي مرحبا بالصبتتشي أبن صبتتاوى سرككي أبن سرككاوى ناجي منظر الله صلى الله عليه وسلم فناجوا ملي عمار إيمانا إلى مشاشد إلى مشاشد ملي عمار إيمانا معنى جكين عمار دك قبوبين عمار مشاشي قبوبين سكينا duk gabobin su sun cika da imani ma'ana amma cikai ke da imani ke hada hadisun sahihu waye masa shaida da imani ba ma imani ba imani ya cika masa قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى وحول السند قال وحدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال جميعا حدثنا وكيع عن عبد العزيز بن السياه عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء بن يسار عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نانا عائشة تي منظور الله صلى الله عليه وسلم يأتي عمار أي سيدنا عمار ما أريد عليه أمران إلا اختارا أرشد منهما duk sa'an da aka bijiro masa da abubuwa guda biyu shi duba wanne ne fi shirya illa illa ikhtara al arshada minhuma sahihu fadlu salmana wa abi dharr wal miqdad سلمان الفارسي أبي ذر الغفاري مقداد بن الأسود لو أقوم wannan guda uku aka ga wannan wannan guda uku dama suna ci wayan sai su ce guda uku su kaɗai ne suka zama sahabbi sauran duk sun yi radda an baka rakabi wani su mashi su kara ɗaya zama na hudu su hudu kenan ko shi zama sai salman al-farisi ammar bin yasir miqdad bin al-aswad dawa abu dhar al-ghifari waɗannan su ne suka ce su kaɗai ne sahabban da suka saurar ba su yi ridda ba amma duk sun yi ridda tare cewa sayid na ali bai kullaci sayid na umar bai aure masa da yasa ba wannan yar jika waje ce wannan sabit ya tabbata amma wajen sayyidina umar yana cikin wuta wuta na ce sayyidina abakar na cikin wuta na aisha na hafsa duk suna cikin wuta wuta na ce wutar lahira wasu na cikin lahira قال حدثنا إسماعيل بن موسى وسوير بن سعيد قال حدثنا شريك عن أبي ربيعة الإيادي عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني بحب أربعة وإن كان هذا الحديث ضعيف يجي ألا يا أمرتين نسوم تنهدو وأخبرني أنهم أنه يحبهم يجي من الشينا سنس قيل يا رسول الله من هو سأكت يا من الله سوانيني قال علي منهم يقول ذلك ثلاثا علي منهم علي منه علي منه وابو ذر وسلمان والمقداد حديث ضعيف sun fi karfin a yabe su da hadisi da'ifi shi hadisi sahihi saboda suna da shi insha Allah qala hadathana ahmad bin sa'id al-daribi qala hadathana yahya ibn abi bukair qala hadathana za'idatu ibn qudama an asib bin abi najud an zir bin hubaysh عن عبد الله بن مسعود قال كان أول من أظهر إسلامه سبأة yace mutum bakwai sune suka farko wanda ya bayyana musuluncinsu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa abu bakrin wa ammar wa ummuhu sumayya wa suhaib suhaib ar-rumi wa bilal wal miqdad fa amma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana musulunci saboda yana da gata wurin ƙurashawa famana ahullahu bi ammihi abi talib shi Allah ya sa sai abu talib ya tsaya tsayin daka yana kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba abinda ƙurashawa ba su yi ba yace ba zan ba ku dana wannan dana ku je ku duk suka yanke da shi ce ya yadda ya kare manzo Allah iya abinda za ka kare mutum shi ba shine Allah ya ce innaka la tahdi man ahbabta to amma sai da malamai suka yi asnal matalib fi najati abi talib asnal matalib fi najati abi talib suka yi littafi suka kakkawo maganganu da yawa na cewa abu talibin daga baya kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza wa amma abu bakar mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da gata cikin rashin abu talib yazo ya tsaya tsayin daga ba wanda ya isa masa wani abu wannan tarihi kowa ya sani ko har yanzu ce wala kad alimtu bi anna dina muhammadin min khair adyan al bariyati dina fama abubakar fama na allah bi qaumihi sai na bakar sai allah ya kare shi da mutanensa danginsa cikin quraishawa wa amma sa'iruhum wa'anda ba su da gata kuma suka bayyana musulunci su fa ya akai fa akhadhahum al mushrikuna sai mushrikai suka kama su wa albasuhum azra al hadid suka yi musu azaba suka kawo musu riguna na girgan karfe suka saka musu wasu haruhun fi shams in ana so ya ma azaba ba za a sama rigan auduga a jefa cikin rana ba shi ya sama rigan mai karfe a jefa mutum cikin rana karfe ya dau rana ya kona fama minhu min ahadin illa wa kaduwa ta hun alama a radu kowa ya ji azaba wa kan fassala lakum ma illa ma turidum alayhi sai a faɗa musu abin saboda su rage mishi azaba illa biladan shi sayyidina bilal fa innahu hanat alaihi nafsuhu fillahi bilal yace ai shi gara ya mutu a cikin addinin Allah da yabi musu abin da suke so wa hana ala qaumihi fa akhadhuhu suka wulakanta shi fa atuhu alwildana suka daure shi suka ba yara suna jawo da shi suna wulakanta shi فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول سنة لوكو لوكو سنة جنشيكما أحد أحد أحد أحد rai ya fita mana rai ya fita shi zai mai in bai ma fita yau gobe ba zai fita ba in rai bai fita ba yau ya saura ke na haraba da ahad ahad ka fada mana ke ce ahad ahad duk abinda za ku yi ku yi ba iya kashe ku kashe ba shi kenan sai mai kuma قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن ثابت عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي من الله صلى الله عليه وسلم لقد اوذيت في الله ما يؤذى احد yace an yi min izaya a cikin tada addinin Allah a lokacin ba wanda za a yi wala kad ukhiftu fillahi wa ma yukhafu ahad an tsoratar da ni a cikin tada addinin Allah ولقد أتت علي ثالثة ومالي ولبلال طعام يأكله ذو كبد yace mun zauna kwana uku ba mu da abin da mai danyen hanta zai ci illa ma wara ibtu bilal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni da bilal mun zauna kwana uku ba mu da abincin da zamu ci she dai abincin da amatan bilal zai iya rufewa me kenan dan abin da za dan kankanin abu shine zamu samu ci اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم